أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da jinjinawa da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya kai rayukanmu zuwa ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na babban malami al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a muqaddima da muka yi har muka shiga sababu ta alifin kitab to insha Allah ta'ala yau ma za mu fara karatu ne a cikin sababu ta alifin kitab kamar yadda bayani ya gabata Muhammad Nasiruddin Albani ya mana bayani bayani mai gamsarwa a cikin wannan muqaddima na ƙoƙarin kwaɗaitar da mutane dangane da bibiyar shigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya shafi kwaikwayon shi wajen sallah wajen dukkanin ababen da manzon Allah ya kasance yana aiwatarwa a cikin sallah to tabbas sahabbai sun ruwaito waɗannan hadisai ingantattu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda kuka ga ni ma ina yin sallah insha Allah ta'ala za mu ci gaba mal yake sababu ta'lifil kitab dalilin da ya sa wannan malami ya rubuta wannan littafi dalilai kan bambanta dangane da abin da ke sa malami ya dauki alƙalami ya rubuta wani littafi daga cikin littafai na addinin musulunci an gane ko ta iya yiwuwa saboda wata munasaba ce wacce yake ganin cewa ta dace da a ce an yi amfani da wannan dama an wallafa wannan littafi to shi ma anan mai mawallafin wannan littafin yana son ya faɗa mana menene dalilin da ya sa ya wallafa wannan littafi ɗin malin ci gaba da cewa walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu' yayin da ya zama cewa a duk karance karancen da nake da binciken da nake yi ban taɓa samun wani littafi wanda yake ya tattaro bayanai akan wannan matashiyar zance ba فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين سينغا يا زما واجبي أكينا إن سنيا وإنقوى مسلمي إنقوانا مسلمي ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن كلهم السوء itace koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da abin da ya shafi shiriyar shi waɗannan ‘yan uwa da suke da wannan kwaɗayi na ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin abin da ya shafi sallah da sauransu sai na ga cewa ya zama wajibi a gare ni in wallafa musu kitaban mustawa'iban littafi wanda yake gamamme ma amkana gwargwadon iyawa gwargwadon iko li jami'i ma ya ta'allaqu bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin abin da na san cewa yana da alaƙa da sifanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi tun daga kabbaran harma har zuwa sallamewa bi haifi yusahilu ala man waqafa alaihi ta yadda zai yi sauki ga dukkanin wanda ya tsayu akan wannan littafi min almuhibbin linnabi sallallahu alaihi wa sallam hubban sadiqa ga dukkanin wanda ya tsaya akan wannan littafin ya kasance yana daga cikin mai son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hubban sadiqan so na gaskiya alqiyama bi tahqiqi amrihi fil hadith almutaqaddim kokarin tsayawa dangane da tabbatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fil hadith almutaqaddim cikin hadithin da ya gabata shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah wali hadha malam yace saboda haka fa inni shammartu an sa'id al-jiddi lalle ni nayi kokari na zagi dantse kware da gaske wa tatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqata bima ilayhi qasadtu kuma nayi kokari na bibiyi hadisai waɗanda suke da alaƙa da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima ilaihi qasadtu ga ababen da na yi nufin in kawo a cikin wannan littafi min min mukhtalif kutubil hadith na daga littafan hadisai waɗanda suke mabambanta malam yana nuna mana cewa zai ciro dukkanin abin da zai kawo maka zai kawo maka hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin kowane littafi na hadisi kamar yadda muka sani littafin hadisi ba wai ce kawai bukhari sahih bukhari sahih muslim da sauran kutubu sitta ba misali a ce sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah da sauransu a'a akwai wasu littafai kuma na hadisai waɗanda suke daban waɗanda ba waɗannan ba misali akwai littafin al-musnad na ibn abi shayba akwai littafin musnad na ahmad bin hanbal akwai littafin al'ummu na imamu shafi'i akwai littafin muwatta malik na imamu malik bin anas imamu darul hijira da dai sauran littafai ina fata an gane to malam yana mana maganin cewa lallai ya yi ƙoƙarin bin hadisai a cikin littafan hadisai waɗanda suke daban-daban فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك malin ya ce a waɗancan binciken da na yi na ƙoƙarin ɗebo hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin waɗannan littafan hadisai daban-daban sai ya zamto cewa wannan littafin yanzu ya waye gari ya zama wannan littafin da ke gabanka wa qad ishtaraqtu ala nafsi alla urida fihi min al ahadith an nabawiyya illa ma thabata sanaduhu malami yake cewa lalle ni na sharɗanta wa kaina cewa na sharɗanta wa kaina Allah uri da fihi min al-ahaditha cewa ba zan taɓa kawo wani hadisi daga cikin hadisai ba illa ma sabata sanaduhu sai dai hadisin da ya zanto cewa isnadin wannan hadisin ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da inqita'i ba ba tare kuma da iqafi ba ina fata an gane حسب ما هو حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله gwargwadon yadda hukunce-hukunce da ƙa'idoji na ilimin hadisi suka tabbatar da kuma usul na hadisi kaman ƙa'idoji na matsalar hadisi a lokacin da aka sami hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon isnadi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa matanin hadisi to wannan shine ake kira usul hadith shi usul hadith yana bincike ne dangane abin da ya shafi halin sanadi sanadin hadisi kuma shine jeran giyar mutanen da ke zuwa a cikin hadisi har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali muna karanta a cikin muwaffa malik za a ce misali haddathani yahya an malikin an ibn shahabin مثالي عن الزهري عن قالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون أبن كيف الإسنادي شيني تندق كان يحيى بن يحيى الليثي يتي حدثني عن مالك كن إمام مالك شما يلقى في سنة حديث سنن عن ابن شهاب ابن شهاب شما يلقى في سنة حديث sannan az- imamu zuhuri shi ma yana daga cikin sanadin hadisin har zuwa kan abi huraira to kun ga kenan muna da jirgin mutane biyar to usul shi usul hadis yana bincike dangane da abin da ya shafi shin mutane biyar ɗin da aka ruwaito su aka jeranto su a cikin wannan isnadin hadisi shin kowannen su daga cikin su amintacce ne ana iya karɓan hadisi daga wurin shi shin mai gaskiya ne an san shi kuma malamin hadisi ne ina fata an gane idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya zanto makaryaci to wannan hadisin ba za a karɓa ba ina fata an gane ko kuma ya zanto wannan hadisin mursal ne hadisi ne wanda tabi'i kawai zai daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon alqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misali mu ce haddathani yahya an malik an ibn shihab an az-zuhri sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga zuhri tabi'i ne sai ya ce manzon Allah ya ce to anan ba za ka karɓi hadisin shi ba saboda me ya cire sunan wani sahabi da ya kamata a ambaci sunan shi ina fata an gane to usul hadith yana bincike ne dangane abin da ya shafi shin wannan sanadin ya inganta a'a wannan sanadin bai inganta ba shine nan wannan abin da ya shafi usul hadith mala yace wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhul aw da'if kuma sannan nayi watsi da dukkanin wani hadisi wanda wani mutum kwaya daya ya kaɗe ta wajen ruwaito shi wanda wannan mutumin ya zamto majhul aw da'if abin da ake nufi da majhul a cikin ruwayar hadisi shine ya zamto a cikin isnadi da aka ruwaito misali an ruwaito daga an yahya an malikin an ibrahim an alqama ina fata an gane sai ya zamto a cikin waɗanda aka ruwaito a cikin waɗannan wannan isnadi ya zamto akwai wani malami wanda ba san shi ba kwaya ɗaya wannan malamin sai a duba littafan tarajum littafan da suke ba da bayanai da tarihin malamai masu ruwaitan hadisi sai ga cewa babu sunan shi a ciki kun ga ya zama juhuli ko kuma a'a wanda ya ruwaya daga wurin shi bai faɗi ainihin sunan shi ba kuma malaman hadisi ba su san shi ba sai a kira shi majhul majhulin kala biyu ne akwai majhulul ayn akwai majhulul hal majhulul ayni shine malamin da za a ce ya ruwaito hadisi daga wurin wani amma kuma ba a taba ganin shi ba majhulul hal kuma wanda ba a san halin shi ba a'a mutumin kirki ne a'a fiqa ne a'a mutum ne wanda baya ƙarya ina fata an gane ba a san halayen shi ba to a wannan halin ma ba za a karɓi wannan hadisin ba to Muhammad Nasiruddin sai yake cewa a wannan littafin nayi watsi da dukkanin wani hadisi da wani mutum ɗaya ya ruwaito shi wanda wannan mutumin majhuli ne ko da'if da'ifi shine mutumin da ba a karɓan hadisin shi ko dai saboda dimuwa ko saboda an same shi da fasikanci ko saboda an same shi da rashin ƙarfin hadda rashin iya riƙe abu da a wancan zamanin mutum yakan iya haddace abu a ƙirjin shi ma'ana a zuciya ko kuma mutum ya haddace ta hanyar rubutawa to akwai mutumin da in ya zamto cewa ya rubuta abin amma kuma ya manta inda ya rubuta kun ga wata rana aka zo ruwaya a wurin shi zai yin ƙarya to kun ga wannan ba za ka ɗa hadisi ba kai tsaye ya zama da'if ko kuma mutumin da ya haddace amma tara idan aka zo an sa hadisi a wurin shi za a aka tuntuba za kuma a je kai wannan ko dai kaza yake ko manzon Allah ko dai kaza yake ko dai kaza yake na dan manta dai ina fata an gane ma'ana yana da hadda wacce ke ba ta da karfi ba zai iya tuna wancan abin da ya ruwaita daga wurin malamin shi ba to a wannan halin sai mu ce shi ma wannan ya zama da'if a cikin ruwayar shi mala yace sawa'un kana fil hay'at wannan hadisin da aka ruwaito daga wajen wannan mutumin kwaya ɗaya wanda yake majhul ne ko da'if shin ya ruwaita ne dangane abin da shafi hay'at yanayin sallah din yanayin kabbara yanayin tsayuwa yanayin ruku'i ne yanayin sujada ne ina fata an gane wannan su ake kira al-hay'at aw al-azkar mala yake ko kuma zikirori da ake yi lokacin da kai kabbara kace Allahu akbar kai kabbaran harma zaka ce subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk to idan aka samu cewa wannan hadisin da aka ruwaito daga irin wajen waɗannan mutane to ba za ka karɓi wannan hadisin ba ina fata an gane aw al fada'il wa ghayraha ko kuma al fada'il ma'ana abin da ke shi da falala ko wata fallaye na sallah din yazo da labarin wata falala na sallah to ba za ka karɓi wancan labari ba tunda mutum ne wanda yake majhul ko kuma da'if li'annani mala yake cewa domin ni أعتقد نئنا قدرت الشيوى أن فيما ثبت عن الحديث غنية عن الضعيف شيوى نادك اعتقاد شيوى للي تبس أبا بن سكر تبت أسن حديثا من الله صلى الله عليه وسلم غنية عن الضعيف منه akwai hadisai ingantattu waɗanda suke wadatar da mu ga barin aiki da hadisin da yake mai rauni li'annahu la yafidu bi khilafin illa dhann malaike cewa domin shi hadisi da'ifi baya taba wadatar da komai sai dai abin da ake zato ina fata an gane za a ta hadisi daga wurin mutumin da yake da'if ana tunanin to shin hadisin nan ya tabbata ko ko bai tabbata ba ina fata an gane to kun ga akwai zargi a ciki ko akwai zato shin ya yi daidai a'a bai yi daidai ba ina fata an gane والظن المرجوح ما لا يجي سوى دكما الظن المرجوح الظن المرجوح شيني نان zato wanda ake an yi rinjaye a kai shi ina fata an gane ma'ana ga ababe ne guda biyu nan an ce ciki wannan hadisin ya zo ya ce ciki wannan ya ce waje sai a duba wanne ne sanadin shi inganta an gane wanda sanadin shi inganta to kun ga ya zamto shine mene arrajih shine zato mai rinjaye amma almarjuh shine nan wanda aka rinjaya to kun ga ba za a aiki da wancan wanda yake waje ba sai mu yi aiki da hadisin da yake ciki ina fata an gane malai ya ci gaba da cewa wadhannu almarjuh wa huwa kama qala ta'ala yace kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ne la yughni min alhaqqi shay'a shi zato baya wadatar da gaskiya komi ma'ana baya wadatar da wani sashi na gaskiya shi zato kenan amma kuma a wani hadisin na daban yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira amincin Allah tabbata a gare shi kuma ya ce iyyakum wadhanna na hane ku ne muku kashedi da yin zato fa inna dhanna domin shi zato akzabul hadith shine mafi ƙaryan zance shine mafi ƙaryan labari an gane duk abin da yake zato ne to lalle ya kamata a yi ƙoƙari a yi watsi da shi a yi amfani da abin da yake zahiri ne kuma tabbatacce ne ta hanyar jiraya ma'ana ta hanyar lura da isnadin hadisi ya inganta ko bai inganta ba ko wani abu makamancin haka sai ma yace falam yata'abbadna Allah ta'ala bil amali bihi ubangiji ta'ala bai bautar da mu da aiki da hadisi wanda yake mai rauni ba ina fata an gane kun san wasu daga cikin malamai har yau mamaki ake ji na karanto wani hadisi aka ce wannan hadisin ba ifi ne sai ce kash kash hadisin annabin hadisin annabin hau akwai wani hadisi da za a ce wannan hadisin da'ifi ne har akwai wani hadisi mai rauni ina fata an gane ma'ana shi duk wani duk wata tattaka da ya ɗebo da wanda su da ya ɗauko kawai aka ce manzon Allah ya yi sai ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ai akwai maganar da zakaji ta zaka ji ba ta kama da maganar annabta ba ina fata an gane misali hadisi ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake wai abghadul halal inda Allah at-talaq mafi kin halal din da Allah ya halatta shine yin saki mana Allah ya halatta saki amma kuma yana kin sakin nan kai ai kun ji wannan mace kamar da magana annabta ba ko ba ka ba jama'a Allah ne da yace ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsil 'iddah ina fata an gane kun ga wancan azzannu ne almarjuh da zara an kalle shi kawai za ga cewa wannan ba wani hujja bane a cikin addini sai ai watsi da shi kawai wannan bace kama da magana annabta ba tunda mene an ce at-talaq marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan gashi nan da yawa a cikin alqur'ani mai girma fa in tallaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره halal ne Allah subhanahu wataala ya halatta amma maganin cewa kuma Allah ya halatta abu sannan kuma ya ci wannan abin da ya halatta kun ga abin ai ya fi kama da wasan kwaikwayo kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace amma da yake lalle ubangiji ta'ala bai bautar da mu da aiki da hadisi da'ifi ba na'am eh akwai masu irin wannan kawai zaka ji hadisi ne ƙarya kawai ke yankawa a wurin malaman hadisi fa duk mutumin da ke zuwa yake karanta wa mutane hadisai ba hadisi ba ifi sunan shi makareci kai tsaye ka kira shi makareci kai daidai a ƙa'idan aljarh wa ta'dil wani ilimi ne a cikin ilimin mustalahul hadith bai kama kafin kai amfani da hadisi ba ana sa ka bi diddigi shin wannan hadisin ya inganta idan kai ba za ka iya bin sassalan wannan hadisin ba sai ka je ka ɗauki ayyuka da malamai suka yi malittattafan hadisai ka ɗauki waɗannan hadisan ka yi amfani da shi ina fata an gane malam ya ci gaba da cewa بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال يتي بري ما دي منظم الله تجاه da amincin Allah tabbata a gare shi ya hana mu dangane da abin da ya hane mu dangane da abin da ya shafi aiki da hadisi wanda yake da'ifi yake cewa ittaqul haditha anni illa ma alimtu lallai ku ciyayi dukkanin wani labari da ya zo daga gare ni sai dai abin da kuka sani ina fata an gane kada ka zo kawai duk abin da ka tashi faɗi ka ce manzon Allah ya ce kaza kai shiru a'a idan ka tashi yin bayani ka ce ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a'a wani hadisi ba'ifi ya yi bayanin cewa manzon Allah ya ce kaza kaga anan kai nasiha ga mai sauraronka kai tsaye zai gane cewa wannan hadisin fa mai rauni ne kai tsaye zai gane cewa wannan hadisin kuma menene ingantacce ne ina fata an gane wannan hadisi ingantacce ne yace sahihun akhrajahu at-tirmidhi wa ahmad wa ibn abi shaybah wa azzahu shaykh muhammad sa'id sa'id al-halbi fi musalsalatihi shine yake cewa a cikin mujalladi na daya shafi na biyu lil bukhari fa wahima malai yake cewa wannan hadisin ingantacce ne yadda imamu tirmidhi da imamu ahmad da ibn abi shayba suka rawaito wannan hadisin an gane ko wa azzahu shaykh muhammad sa'id al-halbi muhammad sa'id al-halbi ya karfafa wannan hadisi din fi musalsalatihi a littafin shi mai suna al-musalsal shi ne ke cewa bukhari kuma ya bukhari kuma ya rawaito wannan hadisin fa wahima malam albani sai ce amma fa wannan wahami yayi ma'ana kuskure ne wannan an gane ila ku babu ana ko yace kun mata bayyana ni lamba ta bi ta kasa sai malam albani ya gaba cewa kun mata bayyana li anna al hadith anna al hadith da'if malam albani yace wannan hadisin da muka kawo na cewa ittaqul haditha anni illa ma alimtu ku kiyaye dukkanin wani hadisi da kuka da ya zo daga gare ni aka ce aka dingina shi zuwa gare sai abin da kuka sani mala yake cewa sun mata bayyana ne annal hadisi da'if daga baya kun ji ya ce ba zai kawo hadisi da'if ba ko to daga baya da malam muhammad nasiruddin albani ya bi sai ga wannan hadisin da'ifi ne yace daga baya bayyana mun cewa wannan hadisin da'ifi ne wa kuntu wa kuntu ittaba'tu al-manawi fi tafsihihi li isnad ibn abi shaybah yace can ya bi wani ingantawa ne da wani malami mai suna almanawi ya inganta a cikin littafin musnad na abubakar ibn abi shaiba thumma tayassara lil wuquf alayhi sannan ya sauƙaƙa gare ni na zo kan wannan hadisin na yi bincike a kan shi fa idza huwa bayyinu dha'f sai gashi ya bayyana min cewa tabbas wannan hadisin mai rauni ne wa huwa nafsu isnad at-tirmidhi wa ghayrihi kuma wannan hadisin fa shine nan da hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito da wasu su daga cikin malamai su Imam Ahmad kenan sai ma yace raji' kitabi silsilat al-ahadith dha'ifa idan kana son ka ga wannan ka bi littafin da ya rubuta ne suna silsilat al-ahadith dha'ifa lamban hadisi na 1783 wa qad yaqumu maqamahu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam malam yace to tunda malam dama yace mana cewa akwai hadisi ingantacce wanda za mu samu ya ba mu abin da wancan hadisi ba ifi bai ba mu ba ina fata an gane kai tsaye sai malami yake to akwai hadisin da zai iya zama a maimakon wancan hadisin ba ifi an gane ko yace wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam shine fadin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa man haddatha anni bi hadisi dukkanin wanda ya ruwaito wani hadisi daga wurina yara annahu kadhib ya san cewa wannan hadisin na ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibina to shi wannan mutum ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata rawahu muslim wa ghayruhu imamu muslim da wasu su suka ruwaito ba zan manta ba akwai lokacin da muke karatu a wurin malam muhammad awal albani zaria daidai lokacin da aka zo karatun wannan hadisin sai yake maganin cewa akwai wasu malamai waɗanda suke karatu a filayen yaɗa labarai ma'ana gidan rediyo da sauransu za ka ji suna karanto hadisan ƙarya kuma suna bi ta kan hadisin suna son mutane su rika amfani da irin waɗannan hadisan wajen bautar da mutane Allah subhanahu wata'ala shi ne ke cewa kai tsaye za mu iya waɗannan malaman maƙaryata kai tsaye ka kira su maƙaryata ba kai laifi ba tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka karanto ka ji wani hadisi ko aka karwaito wata zance daga wani zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa wannan abin ƙarya ne sannan ka dingina zuwa ga annabi to kai ma ka zama ɗaya daga cikin maƙaryata an gane ko mala yace raji' muqaddimatu kitabi in kana son ganin wannan ka je kai muraja'a littafi na silsilat al-ahadith al-da'ifa al-mujallad al-awwal sai mala yake cewa bal yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ma zai iya wadatar da mu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa iyyakum wa kasratul hadith anni na hane ku na tsoratar da ku yawa yawan ruwaito zance daga gare ni yawan ruwaito hadisai daga gare ni man qala alayya fala yaqulanna illa haqqa manzo Allah yake dukkanin wanda zai faɗi wata magana a kaina kada ya faɗi komai sai gaskiya aw sidqan ko kuma dai zancen da yake gaskiya ne fa man qala alayya ma lam aqul manzo Allah yake dukkanin wanda ya faɗi wani abu wanda ban faɗa ba falyatabawwa maq'adahu minan nar to lallai ya nemi wajen zamansa a cikin gidan wuta kun ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa waɗannan malaman jama'a suna da wato aminci amintattu ne wajen ruwaito hadisi duk hadisin da suka tabbatar da cewa da'ifi ne to za su ce maka wannan hadisin mai rauni ne kawai ka bar aiki da shi shi yasa malamai da yawa sun tafi akan cewa babu wata hanya da za a iya amfani da hadisi da'ifi ina fata an gane duk wani hadisi da'ifi da kasancewa da'ifi ne a cikin wata falala ne tsoratarwa ne umarni da aikata wani abu to wannan abun haramun ne haramun ne haramun ne a yi aiki da hadisi wanda yake ba'ifi ina fata an gane sai dai kawai hadisin da yake raunin shi rauni ne wanda yake sama sama ina fata an gane wanda akwai wata riwaya wacce take karfafin wannan riwaya to idan aka zo sai ai abin da kira al-mutaba'a a cikin ilimin hadisi wannan hadisin sai a ɗauko shi ya ƙara ma wannan ƙarfi wannan ya ƙara ma wannan ƙarfi hadisi na ƙarshe dai za a ba shi hukuncin hasanun li ghairihi ina fata an gane hadisi zan so hasanun li ghairihi amma idan hadisi kwaya ɗaya ne kawai awul mushahada ko kuma hadisin wacce wancan hadisin ya ma wancan mushahada to kun ga anan kai tsaye ba za a ce wannan hadisin ingantacce bane in kwaya ɗaya ne ba shi da mutaba'a an gane ko na'am sai malai yake cewa fa'iza na ha'ar riwayatin ba'i yake to idan ga shi dai an yi hani dangane da ruwayar wanda yake riwaya wata take mai rauni fa bil ahra an yunha an al amal bi yake to ai a ce ma kada kai aiki da shi shi ya fi cancanta ko baka bane jama'a in dai an ce kada a ruwayaci hadisi wanda yake mai rauni to ashe rashin rashin yin aiki da hadisi mai rauni shi ya fi dacewa ma tunda ita kanta ruwaya bata bai dace a yi ta ba ballantana a aiki da abin da aka ruwaito a cikin wannan ruwaya Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu dace mali ci gaba da cewa hadha yace wannan wa qad kuntu wada'tu alkitaba wada'tu alkitaba ala shatrayn mali yake cewa tsarin da ne wannan littafin na sa littafin ya zamto kashi biyu a'la wa adna sama da ƙasa idan aka duba kowa zai gana shi littafin akwai sama sannan akwai layin da ake ja da kuma wasu bayanai a ƙasa ko malami yake to kun ga kenan duk wanda ba a yi wannan karatun da shi ba wata ran za a zo ana karatun sai zama cewa kuma ana shan bamban da shi saboda bai san ka'ida da mai littafin ya bi wajen rubuta littafin ba shi yasa yana da kyau duk ranar da ka je ka sayo littafi a kasuwa kada ka je ka ajiye shi a cikin labarin ka sai ka karanta muqaddiman mai littafin idan ka karanta muqaddiman gaba ɗayanta in ta kai shafi ashirin ma ka karanta saboda shi zai baka key point ka gane cewa me littafin nan wani sako yake son ya isar wa al'umma musulmi ina fata an gane amma idan ba karanta muqaddima kai ka fada cikin littafin ne sai ka fara ganin wasu abubuwa da sun saba hankalinka alhali ka riga ka baro karatun tun a muqaddima ina fata an gane malam yace na sanya wannan littafin ya zamto kashi biyu a'la wa adna sama da ƙasa amma al-awwal malai yake cewa ka san farko kamar inda muke karantawa kenan nan wurin fa huwa فهو مينيكي نعم فهي كلمة eh fahuwa na'am fahuwa kalimatan ko okay na'am fahuwa kalmatni uridtu fi aw awradtu fihi mutun al-ahadith aw al-jumal al-lazimata minha mala yake cewa abinda zan kawo a sama shine nan matanin hadisi idan aka ce matanin hadisi ana nufin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba lalai bane ya zamto yayin da aka fara karatu misali in ka ce haddathani yahya an malik bin abin shihab an az-zuhri ina fata an gane an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala to abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi shine kira matani jama'a sai mu kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin shi ake kira menene matanin hadisi abin da muka karanto kuma na jeran jeran mutanen da suka rawaito shi ya kira isnadi ina fata an gane jama'a wannan shine isnadi wancan kuma ana kiran shi mene matanin hadisi sai malami yace to yadda zan yi tsarin littafin shine duk abin da ka ganshi a saman nan kawai matani zan kawo na cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza wa kaza wa kana kaza wa kaza ina fata an gane sai malai ke cewa awratu fihi mutun ahaditha ina kawo matanin hadisai ne kawai aw al-jumal al-lazimata minha ko kuma wasu jumloli waɗanda suka dace da juna a cikin wannan hadisi din wa wada'tuha fi amakinaha al-la'iqatu biha sai na sanya su kuma a wuraren su suka dace mu'allifan bayna ba'daha bihaythu yabdu al-kitaba munsajiman min awwalihi ila akhirih malam yake cewa mu'allifan na sanya waɗannan abubuwa ma'ana na daidaita su kuma na tsara su baina ba'dha tsakanin sashi da sashi na isnadin na matanin hadisi bi haythu yabdul kitab musajiman ta yadda littafin zai bayyana ya zamto ya haɗe da juna min awwalihi ila akhiri ya zama tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshe littafin yana haɗe da juna abinda malamin yake faɗa maka shine yanzu idan imam muslim ya rawaito hadisi imam bukhari ma ya rawaito hadisi imam ahmad ma ya rawaito hadisi ina fata an gane dukkanin sun rawaito hadisai akan abin da ya shafi me akan abin da shafi zikiri a cikin sallah misali an gane wannan misali ya kawo subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik misali ko wannan ya kawo subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli wani ya kawo subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli to wanda bai kawo rabbana ba sai da ko riwayar bukhari da ta imamu muslim sai ya sanya wani dan baka haka sai ya sanya riwayar muslim sai ya so rabbana din sai a sashi a ciki ina fata an gane kun ga riwayar an hada ta imamu bukhari da imamu muslim kenan saboda zamto fa'ida ta cika ina fata an gane shine yake maganin zai dauko wancan da wancan saboda ya sa su a layi ta yadda matanin za su dace da juna sai ya ci gaba da cewa wa harastu ala al-muhafazati ala nass al-hadisi wa lafzuhu mala yake cewa kuma na kwadaici kware da gaske wajen kiyaye nassin hadisi da lafazi na wannan hadisi din alladhi warada fi kutubi sunnah waɗanda suka sun samu sun an kawo su a cikin littafai na sunna wa qad yakunu lahu alfazu kuma hadisan da zamu ruwaito ta iya yiwa hadisin yana da lafuzza daban-daban wa fi lafzin lil bukhari wa fi lafzin li muslim wa fi lafzin li tirmidhi ina fata an gane hadisi yana iya zuwa da lafuzza daban-daban shine ce wa qad yakunu lahu alfazu hadisin ta iya yiwa yana da lafuzza daban-daban daban-daban fa usira minha lafzan li fa'idati ta'lif aw ghayrihi amma tunda haka ne sai in yi kokari in fifita ruwaya kwaya daya lafazi kwaya ɗaya daga cikin lafazin da sauran malaman hadisi suka ruwaito li fa'idati ta'alifi wa ghairihi saboda fa'idar da ke cikin kokarin tsara rubutun littafin saboda ya saukin karantawa wa qad abumma ilayhi wa qad abummu ilayhi ghayruhu min al-alfaz malan yace zan iya ɗebo wasu abubuwa daban waɗanda aka ruwaito a wasu lafazan daban wanda ba na wannan hadisin ba sai in haɗa su wuri ɗaya min alfazi daga cikin waɗannan lafuzza na hadisi fa unabbiha ala zalika bi qawli amma sai in tunatar da mutane da faɗi na cewa wa fi lafzi kaza wa kaza amma a cikin wani lafazin hadisin ya zo da kaza da kaza au wa fi riwayatin kaza wa kaza ko kuma a cikin riwaya kaza kaza da kaza ne kaza da kaza ne kamar yadda muka yi bayani idan Imam Bukhari ya rawaito hadisi akwai abin da shi ya rawaito a ruwayar shi babu sai ya dauko ta Muslim sai ya ce amma wa fi lafzin li Muslim kaza wa kaza wa kaza wa kaza ina fata an gane sai bayanin wancan ababen da shi ma Imam Bukhari bai kawo a cikin tashi lafazin wannan hadisi din ba sai malai yake cewa yake cewa walam walam walam a'zuha ila rawatuha min as-sahaba illa nadira malai yace ba na daukaka wannan hadisin zuwa ga sahabbai illa nadiran sai dai kadan ina fata an gane ba zai ce maka min hadisi abi huraira ba wani lokaci ko min hadisi abdullahi bin mas'ud ba ina fata an gane kawai gundarin hadisin kadai zai kawo maka an gane ko sai mala yake cewa wala bayyantu man rawaha min a'immat al-hadisi tashila lil mutala'a wal muraja'a sai dai ina kokarin bayyana waɗanda suka ruwaito su daga cikin marwaitan malaman hadisi wanda suka ruwaito wannan hadisi tashila lil mutala'a wal muraja'a wanda zai bayyana mutum sauki wajen kokarin ibtila'i a littafin ya je ya nemo wannan wurin da aka ruwaito wannan hadisin ko kuma wani abu makamancin haka kuma muraja'a saboda mutum ya samu sauki a wajen yin muraja'a yana takaita rubutun ne baya son ya ja mutane da yawa idan aka ce kowane hadisi sai an kawo rawahu rawahu kaza min hadisi abi huraira ko min hadisi abdullahi bin mas'ud ina fata an gane littafin zai faka girma an gane jama'a amma saboda sha'anin wallafa littafi yana son ya zanto yayi abin cikin tsari kuma ya sauke mutane shi yasa ya dauki wannan salo din wajen rubuta littafin sai malam ya ce kun ga mun gama da sama kenan ko mun ji za a kawo matanin hadisi ne da wanda suka rawaito wannan hadisin da kuma lafuzan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban-daban wa amma shaqarul akhar malam ya ce amma ɗayan gefen na ƙasa kenan an gane ko fa huwa ka sharhi lima qablahu shi kuma zai zama sharhi ne ga abin da ya gabata na wancan matanin na sama an gane a ƙasa in ya sauke lamba sai bayani da kuma sharhi akan wannan hadisi kharrajtu fihi al-ahadith al-waridata fi ash-shatr al-a'la ma da yake cewa zan yi takhrijin waɗannan hadisan da na ruwaito su a cikin wannan kasan na sama ina fata an gane idan ya rawaito hadisi a sama sai ya sauke lamba a ƙasa sai ya ce maka rawahu rawahu al-bukhari wa muslim ko rawahu ahmad ko rawahu kaza kaza kaza ina fata an gane a cikin littafin shi mujalladi na kaza shafi na kaza ina fata an gane idan ya kawo matanin hadisi a sama sai ya kawo takharijin wannan hadisin a ƙasa sai ma ce mustaqsiyan alfazuhu ina kokarin mai bin diddigin lafazan wannan hadisi din wa turqahu da kuma hanyoyin da hadisin hadisan suka zo ma'al kalami ala asanidiha da kuma yin maganganu akan isnadin wannan hadisan wa shawahidiha da wasu hadisan ma da suke taimakawa wajen kokarin fahimtar ma'anar wannan hadisi ta'dilan wa tadrihan wajen kokarin yin adalci da kuma raunatawa ina fata an gane idan hadisin sahihi ne zai ce maka ta'dil kenan zai ce maka wannan hadisi ingantacce ne tadrihan kuma zai ce maka wannan hadisin da'ifi ne ina fata an gane mala yace hasba ma taqtadhihi ulumul hadith gwargwadon yadda na'am eh na'am wa tashihan wa tad'ifa kuma kaman bayani ne ga abin da ya gabata wa tashihan da kuma kokarin inganta wannan hadisi wa tad'ifan da kuma kokarin raunana wannan hadisi ya iya kawo wannan hadisi sai faɗa maka ya kawo wannan hadisin ne fa saboda kasancewa mai rauni ne kada ka aiki da shi kada ka ji ana ta karanta kaza a cikin sallah ko ana yin kaza ka dauka cewa hadisin annabi ne to ba hadisin manzon Allah bane sai ya kawo maka takhrijin shi ina fata an gane hasba ma taqtadhihi ulumul hadith yace gwargwadon yadda ilimin hadisi ya shartanta hadisi sharif wa qawaidihi da kuma ka'idojin ruwayar hadisi mana yace wa kaseeran ma yujadu fi ba'd at-turuq min al-alfaz wa ziyadat ma la yujadu fi at-turuq al-ukhra mala yake cewa wa kaseeran ma yujadu fi ba'd at-turuq yace yaso da yawa akwai wasu bayanai da ba a samu a wasu hanyoyin da aka rawaito wani hadisi min alfazi na daga cikin wasu lafuzza maybe imam al-bukhari ya rawaito cewa idan ka zo hadisi idan aka zo sujuda ana cewa ne subhanallahi wa bihamdi ina fata an gane ko misali a ce yana cewa ne subhanallahi alazim ba a cewa bihamdihi ina fata an gane shi a ruwaya shi da ya samu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ruwaya da ta inganta shine subhanallahi alazim ina fata an gane to idan malam albani ya zo sai ya kara maka da wa bihamdihi ina fata an gane sai ya sa maka wata lamba sai ya sauke a ƙasa wannan wa bihamdihi din kuma a ruwayar muslim ce a ruwayar muslim akwai ƙarin cewa wa bihamdihi ina fata an gane amma a ruwayar bukhari misali kawai subhanallahi alazim an gane yawwa sai ka sauko ƙasa sai ya ce maka wancan ƙari ne akan wancan ruwayar sai ka ce subhanallahi subhanal azim wa bihamdihi ina fata an gane ko in ka je sujjada ka ce subhana rabbiyal a'la ka dai ka shi a wata ruwayan kuma sai ga an ƙara wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ina fata an gane yanayin tsarin da yawa littafin kenan wa ziyadat ma la yujadu fi turuq al-ukhra shine ƙari da ake samu waɗanda ba a samu a sauran hanyoyin da aka roci wannan hadisi din sai ma yace fa udifaha ila al-hadith al-warida fi al-qism al-a'la idan aka sami irin wannan to sai ya zamto cewa na jona wannan hadisin na haɗa shi da wancan hadisin da ya zo a wancan ismin na sama ina fata an gane idza amkana insijamiha idan dai ya zamto cewa za a iya haɗa su da juna ba tare da cin karo da juna ba ma'a aslihi ma'ana ba zai ci karo da aisalin hadisin ba ina fata an gane akwai hadisin da koda wannan ya inganta wannan ya inganta ba za ka iya haɗa su a lokaci guda ya amfani da su ba an gane dole sai ya mutu cewa hadisin da za a haɗa shi da wancan din shin sun yi daidai da juna a fuskar ruwaya ko fuskar aiki ina fata an gane sai a haɗa su da juna a yi aiki da su mala yace wa ashartu ila zalika kuma a kowane lokaci idan nayi irin wannan zan maka ishara zuwa ga wannan bi ja'aliha baina qausaini mustatilaini hakaza sai in sanya su a cikin wani wata baka mai tsawo kaman haka gashi nan a sama an ga an ga baka aiko kaman wani bracket zai sa sai sa wani lafazin duna an anassa ala man tafarrada biha min al mukhraj min al mukharrijin li aslihi amma ba dole ba ba tare da nasanta cewa ga wanda ya ruwaito wannan hadisin ba ina fata an gane a sama ba zai faɗa maka waye rawaito wannan hadisin ba hadha idza kana mafsar alhadith wa mukharrajihi an sahabiyyin wahid idan ya zamto wannan hadisin an rawaito shi ne daga sahabi kwaya daya misali imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi daga abdullahi ibn mas'ud wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai tahiyya yana cewa at-tahiyatu at-tahiyatu li at-tahiyatu al-mubarakat was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ina fata an gane sai a samu wata ruwaya kuma daga Abdullahi dan Mas'ud din kuma har ila yau suna cewa at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ina fata an gane assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin malaki to sai in yi kokari in hada waɗannan hadisan a tsakaninsu da wanda wancan malami ya ruwaito da wannan malamin ya ruwaito saboda a samu cikakken fa'ida wajen fahimtar hadisi ɗin ina fata an gane wa hadha shay'un azizun nafisun mala yake cewa wannan fa abu ne mai matukar wahalar samu ba na'am na'am mala yake wa idza ja'altuhu naw'an akhar na'am wa illa idan ko ba haka ba ja'altuhu naw'an akhar sai in sanya wannan hadisin ya zamto wani salo na daban mustaqillan bi nafsihi sai zanto wannan hadisin shi kadai zan ruwaita idan aka samu ba daga sahabi kwaya daya ka rawaito wannan hadisin ba ina fata an gane ba zai hada su wajen ayi aiki da su ba kama tarahu ko kama tarahu fil fi adiyati al-istiftahi wa ghairihi kamar yadda zaka zo ka gani a cikin addu'o'in da ake yi na bude sallah da kuma wasu wuraren na daban wa hadha shay'un azizun mala yace wannan fa abu ne mai matukar wahala nafisun kuma abu ne wanda yake mai tsada la takaru tajiduhu haka za shi kitabi malamin yake cewa yana da wahala ka je ka samu wani littafi da aka yi irin wannan aiki kuma gaskiya ne idan ba shi ba malam in ba shi Muhammad Nasiruddin Albani ba ba taɓa samun wani malamin hadisi da ya zauna irin ya ma hadisi irin wannan aikin ba shi kaɗai ne wanda ya fara zuwa ya ma hadisi irin wannan aikin ya duba hadisin sahabi ɗaya rawaito wannan hadisi ya ɗauko wannan ruwayar ya haɗa ta da wannan ya ɗauko wannan ya haɗa ta da wannan ta yadda zai baka labarin tiryan tiryan babu kon gaba kon baya a cikin labarin an gane ko sai malamin ya ce walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat dan haka godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imomin shi dukkanin kyawawan ayyuka suke cika ma'ana yana wa Allah godiyan cewa shine nan malamin hadisi wanda ya fara yin irin wannan aikin a cikin malaman hadisi ina fata an gane مالك ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه sannan sai in yi wa mutane bayanai bayani dangane da mazhabobi na malamai akan wannan hadisin da na ruwaito ina fata an gane in aka roci wannan hadisi sai maka wa hakaza malikiya sai aiki da wannan hadisin in ya roci wannan hadisi sai maka haka shafi'iyya sai aiki da wannan hadisin in ya roci wannan hadisi sai maka haka nan hanabila suke aiki da wannan hadisi din wanda aka yi tahriji shi wa dalilu kullu wa dalilu kullum minhum ma'a munaqashatuha wa bayanu ma laha wa ma 'alayha malai yake cewa dukkanin abin da za mu tattauna a cikin su duk abin da za mu tattauna a cikin su yana bayyanar da daidai ne ina fata an gane za mu bayyanar da abin da yake daidai ne ma laha gaskiyar da ke ciki wa ma alaiha da kuma gaskiyar da ke kanta malaha gaskiyar da idan an ruwaito hadisin ya zamto wata mazhaba suna amfani da shi za a tabbatar da cewa wannan mazhaban suna amfani da wannan kuma hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hujja ne a cikin addini an gane wa ma alaiha sai a ce wannan abin da suka ruwaito ba ingantacce bane daga manzon Allah amma abin da ya inganta shine kaza da kaza saboda haka ya kamata ka yi watsi da wancan wanda bai inganta ba ka ɗauki wanda ya inganta ina fata an gane ما ليت ثم نستلخص من ذلك الحق الذي أوردناه في الاسم الأعلى كنجي ما ليت سنن سيم تقيتا da bayanin gaskiyar abinda muka kawo na hadisi a wannan ismi na sama a cikin matanin hadisi kenan وقد وقد أورد وقد أورد فيه بعض المسائل ما ليت دسو da yawa nakan bijiro nakan kawo wasu mas'aloli allati laysa alaiha nassun fi sunnah wanda ba masu da wani nafi a cikin sunna ina fata an gane yace wani lokaci da kan kawo irin waɗannan inna ma hiya min al mujtahidi fiha mun kawo su ne saboda na malamai ne waɗanda suka yi ijtihadi a cikin waɗannan hukunce hukunce wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadha yace amma fa ba sa shiga cikin mawdu'i littafin wannan za mu kawo su ne kawai saboda ƙarin bayani amma ba wai dan za mu sanya su a cikin tsarin littafin ba tsarin littafin shi ne duk abin da za a ce maka ka yi sujuda ne ruku'i ne karatu ne da tsayuwa ne dukkanin waɗannan abin da za ka yi za a ruwaito maka ne kai tsaye daga ruwaya da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yake cewa walima walamma kana tab'u alkitab bi shatrayhi mimma lam yatayassar lana alqiyam bihi li asbab qahira ما ليك ولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به ما ليك يا يندا بقى وان اللتاف يزمت شطر شبدابي ثمن قصد مكي مما لم يتيسر لنا القيام به أبندا يزمت بزام إيه طيوة وجن كاوش به لأسباب قاهرة سبب الوسط لما سوهلا فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى سيكي تشواتو أولا ياين زامكاو أبن زامكاو أسامكاوي زي ولا تدكي قا أبن ذاك إيسامو أقسم وأن اللي تافلين إن شاء الله تعالى وسميته ما لم يتي ناسن وأن اللي تافن سونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سونا اللي تافن شيني صفة سلر منظوم الله إلى لأمنشن الله ثبت أغريشي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تندق كبرة حظوا سلما كمن كان قرن سلما أيكتي يتي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصة لوجهه الكريم إن رؤون الله تعالى ألا مدعوك تنسلكي أن يجعله خالصا لوجهه الكريم أن يونن أيكي لي دومني من فكر الله إنا فاتان غاني معنى دومني من يردن الله سبحانه وتعالى ina fatan Allah ta'ala ya sa na yi wannan aiki domin neman yardan Allah ne kadai ba don neman yardan wani ba ko ba don birgewa ba وأن ينفع به إخواني المؤمنين كما أن رقم الله تعالى يأنفان دعين أوانا ممني وأن للتافرين إنه سميع مجيب للي أبيني تعالى شيننا سميع مي سوراريك ومجيب مي أنسى رقم باي إذن سميع وأن يتشي مقدما للتافر sannan za mu zo mu yi bayani dangane